hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda hakan ya daidai da sha biyu ko ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin za mu tashi daga inda muka tsaya malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين na'am قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم Allahu akbar Allah madaukakin sarki yake cewa la ikraha fi din kad tabayyana rushd min al-ghayb faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim kare mu fara magana kan wannan aya mai girma ya kamata mu yi iltifa ta su irin kai mu dan wai gaba ya kaɗan kan ayatul kursi malamai sun ce ayatul kursi din nan akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ismullahi al-a'zam wanda idan an kira shi da shi yana amsawa idan aka roƙe shi kuma yana batawa sai sai yana cikin surori guda uku akwai cikin surat al-baqara akwai surat ali imran akwai surat daha malamai da yawa sai suka ce to mu kuma sai muka duba waɗannan surori guda uku sai ba mu ga wani abin da ya maimaitu a cikin su ba iri ɗaya ba sai sai waɗannan sunaye guda biyu الحي القيوم نصرة البقرة شيني أمر الآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم نصرة آل عمران شيما أفرمته ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نظرهما وعنت الوجوه في الحي القيوم لا تولى النصر يبدأ به سماع ما توريه alhayyul qayyum sunaye ne na Allah masu girma waɗanda idan kai addu'a zai karba idan ka roƙa zai ba alhayyul qayyum kuma yana da cikin addu'o'in manzon Allah alaihi salatu wassalam ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astajisu aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn ma'ana ya hayyu ya qayyum da rahamar ka nake neman taimako ka gyara man lamari na gaba daya kada ka jingina zuwa ga wani ba a kota da gaskiya sai ne so da haka jiya na ji ayat da kuke tana da sunaye guda biyar ko wanda suka zo alhayyu alqayyum sai sai Allah na farko sai al-ali al-azim wannan guda biyar sun an ce sune suka zo zahirar amma akwai wasu guda goma sha uku su kuma wanda suke sun zo ne mujmar a matsayin lamiri ko irin su la ilaha illa akwai huwa ko ta irin waɗannan la ta akuzu akwai huwa cikin la ta akuzu la ta akuzu sahu to in ta da an ce lamirai da sunaye na zahiri guda goma sha takwas ke cikin ayatul kursi sannan kuma ayatul kursi bayanai kanta yana da fadi kamar yadda jiya da sai za mu yi shigar shafi karangare ko ta inda ya shiga kanan kuma zai ta Allah ta ba mu albarkacin aya mafi girma cikin alƙur'ani ita ce ayatul kursi aya ta gaba tana da dalilin sauka akwai wani daga cikin sahabbai yana da 'ya'ya guda biyu dan mutum ansari waɗannan 'ya'ya nasu guda biyu tun kafin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama sun zaɓi addinin kiristanci a kan bautar gumaka da sauransu su kiristoci ne kuma sai suka ta suka bar yasriba da a lokacin madina sunan ta yasriba suka ta yi suka koma can sham inda za su yi kiristancinsu a mika'ilin ne wajen malamai kuma suka samu kuɗaɗe da yawa to bayan abin da ya faru Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya gaba shekarunsa na Makka yau hijira zuwa Madina sai ya dace bayan an tade daga haka su kuma waɗancan ƴaƴa na wancan bawan Allah sun taho da kasuwanci zuwa Madina da dan su kai da kuma su ga mahaifin su ga yayin ai fa suna dawowa ya gansu sai ya rubuta Allah ya ce ku zo mu ya ji wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ya Rasulullah ana la astati wa an abu an ara ba'adi yadkhulun na ni fa dinnan ya Rasulullah ba ni iya in ga wani bangare na cikina zai shiga wani jahannam ba zan iya da ga sunan dole dole sai kun karɓa addinin musulunci wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya faɗa haka sai manzo Allah ya ce a ka kyale su abin da ka sani na daga hujjojin addini ka je ka ci gaba da gaya musu idan sun fahimta sun yarda shi ke nan sai su musulunta bisa gamsuwa ba tilasti ba to kuma sai Allah ya tabbatar da wannan aya da a ƙara tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine la ikraha fid din babu filasti ba matsawa babu takurawa a kan dole sai mutum ya karɓa addini addinin musulunci in mutum ya karɓe shi a bisa wannan tsarin ba musulmi ba ne kamar yanzu idan za ka samu arni sai ka sa mai biyar siga a nan misali ka ce mai sai ka musulunta to ko la ilaha illallah muhammadu rasulullahi da dubu zai faɗa in dai sai ka tilasta ne ka ce ya musulunta to wannan ba musulunci ba ai a zuciyarsa bai yarda da shi ba za ka ba ka iske a cikin littafin nan da muke karanta a kowane wani lokaci hayatul islam cikin sharuɗar kalmar shahada akwai al-ihtiya al-ihtiya mutum shi ya zaɓi zai karɓi addini ba wani nau'in takura mai ake aka matsa mai ya gaba yadda zai ba sannan ya karɓa in yi wannan to ba musulmi ba ne shi to amma fa jama'a a nan gudun sai an lura sai an lura sosai domin hadisin usama bin zaid yana nan kuma wanda wajen yaki wani kafiri yana ta kashe musulmai ya je ya kashe wannan ya je ya kashe wannan ya kashe musulmai da yawa sai usama bin zaid sai Allah ya ara mai rana sai ya je ya daga mai takobi yana daga takobi sai ce la ilaha illallah a wata ruwa ce ce aslamtu lillah na musulunta dan Allah haba su samu ke tunanin irin wannan eh tsari ne to an ji ana ma manzo Allah labari da sigar irin an yi taron ta wani kafiri yana ta kishe mutane yana ta sai Usama ya zo ya daga fito ko kuma la ilaha illallah bayan ya ga daga fito ne tsari sai manzo Allah ya ce Usama su zo a kasar ta ba da an kana la ilaha illallah yanzu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah sai ya Rasulullah ma tsara ha illa taqiyya wallahi bai faɗe ta ba sai dan jin tsoron makali ya sa ya faɗe ta sai manzon Allah ya ce a fala shaqaqta qalbahu fa ra'aita zalik me ya hana ka tsaka zuciyarsa sannan ka haka ne sai ce ita da shirri ya Rasulullah ya Rasulullah kai ma mun gafara Allah sai annabi ya ce wa a qataltahu بعد أن قال لا إله إلا الله أو رواية أقال لا إله إلا الله وقتلته ya faɗi la ilaha illallah kuma kan rage jinni sai annabi ya rasu duk abin da Usama zai faɗa kawai abin da yake rage samun ke ko me zai faɗa wai yanzu ya faɗi la ilaha illallah kuma sannan ka kashe shi usama karshe ke cewa sai dai buri ina ma dai a ranar na musulunta bayan an yi yaƙi ya zanto wannan kariya ba ta tare da ni ba ashe kaga wajen kai kuma mutum wajen abin da ya shafi kisa abin da ya shafi irin wannan duk mutumin da yake la ilaha illallah ba ruwanka da cewa da gaske fada ko ku a a ba da gaske ba wannan ka bashi da mahalicin sa an gane ko أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله قم لا تشرك سيتني كرسي فإذا فعلوا ذلك فعقلوا مني دماءهم وأموالهم إلا بأجل الإسلام أما وكتابهم على الله سوى تكتك بعد تكتك وكتابهم على الله أما إذا كان اسم مسلم ياخذ كلمة الشهادة kai kuma ba ruwanka da cewa ai ba ingantar tsarin da ba san gano kula ikira da din قد تبين الرشد من الغي حقيقه شريعه shine addinin musulunci ya bayyana mina da ganye daga bata bata kuma shine duk wani addinin da ba addinin musulunci ba sai da Allah ya aiko manzon Allah alaihi salatu wassalam an saba duk wani addini wanda yake kafin wannan da ba addinin da ke kafin wannan wanda ke dan gaskiya a lokacin shine addinin kiristanci kadai da ba ya turanci tuntuni Allah ya shafe shi da alƙawo turanci to da ka yanzu shari'a ta bayyana daga fata wanda ya fahimta ya zo ya karɓa ba za a tura sanar shi fa man yaka furfi babu Allah ta'ala ya ce duk wanda ya kafirce ma babu an ce babu sira sigatun mubalagatun min al-dunya an gane ko siga ce kaiwa matuƙa a harshen larabci daga dubiya dubiya shi ne kanzara wa Allah to duk wani wanda ya kanzara kamar shedan babu sannan gumaka kuma ana cin babu ko dawaji da ne saboda su ma ana bauta musu koma bayan ubangiji sannan kuma al'allama tattawi ya ce shi a babu dinnan ismun lima ubida min dunillah suna ne na duk wani abin da aka bauta mawa wanda ba Allah ba sunan shi babu amma malamai na taɓa ganin sun kwankwashi irin wannan tarihi wanda ya zo masu cikin kitabun tarihi na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab at-tawhid ismun lima ubina min dunillah malamai suka ce a ƙara da kalmar jirida an gani suna ne na duk wanda aka bauta ma wanda ba Allah ba kuma ta yarda ba ma'ana ya yarda a bauta ba kamar fir'auna kaga fir'auna an bauta ne ko da shi da namarutun da zamu ba da yadda shi amma ai bautar da yarda su a kai su suka sa ma ai to su ne tabu amma annabi Isa an bauta ne ko nana Maryam an bauta mata ko annabi Uzayr an bauta mishi da sauran sai na ali ma wani sun bauta ne to amma ka gaba da yanzu ba ba za ka ci musu tsago da aka ismul limamu bin lillahi gare ba suna ne na wanda aka bauta ba wanda ba Allah ba kuma tare da yardar sa kai ya yi da bauta mishi amma in bai yarda ba yana hani wannan ba tsago ba to duk wanda ya kafa cewa tsago ya musa shi bai yarda da shi ba wa yu'min billah kuma ya imani da Allah فقد استمسك بالعروة الوثقى يا يرقو تريديا واتكي لكذب الوثقى هو النص أوفق أوفق أبن تيك مكي قلبي لنجا الوثقى كما مكي دومين القروة تكي هي أن لفظي محمد يا يرقو تريديا الوثقى بكرب جسكي لن تسام لها والتفاضل انت وغيرها wannan tartibin a larabci ana ce mashi isti'ara tamthiliya murashaha me yasa ta da wannan sunan ai Allah ya kamanta yin imani da Allah da kafir cewa dagun dinka cewar mutum ya yi riko da addinin musulunci kenan addinin musulunci shi a kamanta da igiya ne kai kuma kowa ya san tsinkewa yana da gaskin ne abin da ya shafi harkar abin da ya shafi igiya ko wani abin da yake zai iya tsinkewa shi musulunci ai ba ganin shi kake da ido ba wanda za ka ce ga yana zai to duk wani isti'ara wanda aka kawo wani abu wanda ke karfafar mushabbahu bi dinka to sai a ce mishi al-isti'ara al-murashshaha wannan al-isti'ara al-tamthiliya al-murashshaha shine amal gurin akan ka'idar balaga sai Allah ta'ala ce wallahu samiun alim Allah kuma mai ji ne da abubuwan da ake faɗa alimun kuma sannan masani ne da abubuwan da wato ake aikatawa to wannan ayat da muka karanta yau ne la ikra fi din malamin suna maganganu a ganta magana ta farko wasu kace an shafa wannan aya ya la ikra fi din da ayoyin yaki ayoyin da suke umarni a yaki sun shafe ta wannan shi ne abin da wasu malamai suka faɗa kuma wasu malaman suka ce a'a tana nan yadda ne al'umma kamar gari guda su ne ba za a je a yaƙe su a ce sun sai dole ne sun musulunta ba amma idan aka je aka yaƙe su ko dai su musulunta za a ce ko su ba da jizya yana fatan gane wannan ko su musulunta ko kuma su yadda za su rika bayar da jizya kowanne mutum namiji a cikin su ba mace ba baliki ba yaro ba ɗa ba bawa ba zai rika ba da dinari hudu a kowace shekara wannan shi ne jizya idan ya bada ta kuma ba kyauta zai bada ba a banza a'a zai dawo ƙarƙashin gwamnatin musulunci ita za ta kula da dukiyarsa da rayuwarsa da tsaronsa da mutuncinsa a mai amaradin wannan kuɗaɗe da ke rika bada kuma an ce idan aka zo ita wannan jiziyar mawadaci shi zai bada wanda bai da su sai dai a rubuta ana zai ka bashi kuma shi ko shekara nawa ne haka za a yi ran da ya musulunta kuma duk sai a yaje ne gaba daya kaga me manufar dama musulunta ake so to wasu malaman suka ce a'a an shafe ta da wata ma'ana amma tana nan a wata ma'ana shine kauli da uku in aka dauki cewa mutum da kai da shi da lokacin da sanin ya musulunta a wannan tana nan kan ma'anarta a haka babu gidansu a cikin addini in kuma aka lura da yanayin gwamnatin musulunci za ta je ta yaƙi daular da ba musulma ba kan addini to kuma wannan tana nan a kan cewa an shafe ta da ba ta an gano to da haka malam sai mu je aya ta gaba ko Allahu waliyyu alladhina amanu
الله ولي الذين آمنوا الظلمات إلى النور نعم والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات نعم
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
الله أكبر الله تبارك وتعالى سوى الله ولي الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات هم إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا شي الله شيء وانت يكي جبنتر lamarin muminai kuma za a ji misalan su jin ta'adaba za a kawo ta yukhrijuhum min az-zulumat da haka Allah ta'ala yana fitar da muminai daga duhunnai duhunnan kafirci da duhunnan shakku da kuma duhunnai na munafici ilan nur zuwa ga haske na imani da haske na shari'a kaga anan shi duhu sai a kawo shi a matsayin zambi daga dubunnai amma kuma haske sai a kawo shi a matsayin mufradi ko kwara daya saboda an ce ita gaskiya da imani abu ne kwara daya amma ita ko fata hanya ce kana kana yanzu ka'ida da wanda yanzu da Allah ya kawo to in ce muka muka wado cikin zamani na da rubutu na rubuwar kawuna ai wanda yake la ilaha illallah muhammadur rasulullah ai musulmi ne ko amma ba ƙungiyoyin bata na duniya ai ba za ka iya lissafa su ba ko yahudanci kiristanci magudanci masu bautar shekar masu bautar wuta masu bautar rana masu bautar in bai fata masu bautar ba saniya ba sa wanda a yanka kawai ka sha daɗi amma duwai bauta ne ake yi sa ga hanyoyin bata yawa ne da shi yasa aka kira yukhrijuhum min as-sulumat yana fitar su daga duhunnai irin nur zuwa gaske wannan dina kafaru su kuma wanda suka kafirta awliya'uhum at-taghut majalisan lamarin su ne at-taghut shaytan da sauran waɗanda ake bauta ma waɗanda ba Allah ba to wannan aiki suke musu yukhrijunahum min an-nuri ila dhulumat su kuma suna fitta su daga haske na na shari'a zuwa ga duhunnai na kafirci ulaika ashabun nar wa'annan su ne ma'abota wuta kun fiya salidun su dinnan masu dawama ne a cikin ta to nan an ce shi kafir zulmatu hissiyatul fi dunya abu kuma ma'anawiyatul fi dunya wa hissiyatul fil akhirah kafirci da kake gani a nan duniya duhu ne wanda ba ka iya gani da idanka sai da kafiri duk kafircin sa ba za a ga wani nau'in duhu tare da shi wanda idanka ne gani wani tsari amma kuma a ranar lahira duhun yana bayyana karara har ma idan an zo za a hauka salati ana tafiya Allah ta'ala na cewa yawma yaqulu munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna naqata min su ba hatta kodai a gaban su idan su daga cewa mu'minai ku dan dubo mu na sun ga mu'minai da haske a gaban su ga yasa nuruhum yasabira aydihim kum yace ku dan jiyo mana domin mu ma mu ga hasken namu sai su ba su amsa su ai ba anan mutu samu su ba mutu samu hasken ba ko ma san bayan ku duniya a san za ku nemo wannan hasken an ce shi kuma musulunci nurun ma'anawiyyin fi duniya wa hissiyin fil akhirah haske imani haske ne wanda idan ta ba zai gani ba a nan duniya amma a ranar lahira haske ne na zahiri wanda za a gani zahiri tun daga alwala manzo Allah ya ce al'umma ta za a kira su ranar lahira wato suna haske duk inda suke wani kira a wannan alwala yana haske fuska hannu a ƙafafuwa sannan kuma wajen ƙetare sirari nan ma ga haske nan a gabansu Allah ta'ala ka babu wannan haske sannan kuma har ila yau a cikin haske na ma'ana na imanin a nan duniya in dai mutum bai kiri ba zai ga musulunci ya tsora rayuwar ta kan wata turba mai haske wadda ba zai sha wahala ba hatta a duniyar in ya damu shi kuma kafin za ki iske kowa kusan ra'ayinsa yake yi a cikin rayuwar ta kawai in ma in yana da ra'ayi mai kyau ya zarrasa rayuwa mai dan dama dama in kuma ka tare ne ya rika rayuwa irin daidai yanayin yadda kwakwalwarsa ta gada ta gwada mana to Allah ta'ala ya ce waɗannan su ne ma'abota wuta kuma su masu dawama ne a cikin ta to sai mu tsaya mu ga yadda Allah ta'ala yake tubintar mu'minai da kuma yadda yake tubintar su kuma kafirai tsagu da shekan yake tubintar lamarin amma da zama idan muka lura tunda kan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur kaga nan na masu imani wannan dina ka rubu auliya wa mutabu zuwa karshen aya ai na ka gare ne ko to da haka sai za a fara bada misali da raka da yadda kuma kan da sauran kenan da ke jagorantar lamarin nasu to da wannan za a fara malam bismillah
ألم تر إلى الذين إبراهيم في ربه أنا آتيه الله الملك na'am أنا آتيه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت
na'am قال الأرض فات بما من المغرب فبهت الذي كفر نعم والله لا يهدي القوم الظالمين الله أكبر الله تبارك وتعالى يقول ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين wannan aya za ta kawo iskar wani babban rukuni cikin rukunan jahannama kuma wanda ya mallaki duniya ta kanta shi ne namaru akwai kuma su biyun wanda suka mallaki duniya gaba ɗayanta a matsayin su na kafirai sai kuma mutum biyu su ma sun mallaki duniya gaba ɗayanta a matsayin su na musulmai domin Allah ya kafa hujja ya nuna ishara cewa shi ma mulkin duniya yana iya ba kowa ga shi ya ba mu'mine guda biyu kuma ya ba kafirai guda biyu to cikin kafiran akwai lamaru ya mallaki duniya duka sannan kuma akwai wato ainihin buktarasa shi ma haka sannan kuma cikin waɗancan musulmai akwai zulkarnai akwai kuma annabi Sulaiman to shi wannan namarun an ce na maro bin kan'an zama ai an tuno kan'an to kan'an dan annabi nuhu ne a gane wannan cikin zuri'ar annabi nuhu amma bai yi imani da annabi nuhu alaihi salam shi kan'an kafiri ne makiyin Allah to cikin zuri'ar ta ne wani aka samu shi wannan ainihin namarud kuma ya yi zamani da annabi ibrahim ne alaihi salam sai ya kasance an ce asalin dalilin sanya mai suna na marut wato mahaifiyarsa zinatai sai ta haife shi saboda jin tsoron kada mulkin baban sai kurce masa baban baya haihuwa to da kuma ta ji tsoron aiki sai ta je kuma ta jefar da shi daji shi kuma Allah ta'ala ya so ya raya shi sai wata damuka an gane ko sai ta zo ta rika shayar da shi har ya yi kwari wani mafarauci ya zo ya tsince shi daga bayan ya rene shi da ya girma kuma kasan dama shi ba shaidani wanda yake fara gudun temawa shi ne wanda ya mata alhairi ko yanzu in ga mutum kayan alhairi amma kuma ya dawo ya zama butulu ba mutumin kirki ba wani mai hikima yana cewa idza anta akramta al-karima malaktahu wa in anta akramta al-la'ima tamarrata idan ka mutunta mutumin arziki to za ka mallake shi zai zama naka idan kuma ka samu mutum ka mutunta shi in dai kan banza ne to tsara kangarewa ce ba zai ji ka ba kangarewa ce to sai manzo shi ya kashe wanda ya rige sa ya rinjaye a kan sauran waɗannan mafarauta ɗin kuma ya zama shugabansu kuma ya ɗora masu wani haraji da wata iriyar rayuwa mara daɗi har ya zama ya je ya kashe sarkin garin in ya kashe sai ya gaba ya ƙara kashe wannan da haka ya dinga kashe sarakuna yana kaman lakar wurare da girma to a cikin haka Allah ya ta aiko annabi Ibrahim alaihi salam Allah ta'ala ya ce ji wajen ka to da ya zo wajen namuru to shi aka same namuru ai namirun ai na bisa kenan ko to shi wancan sai ce an bata shi namuru kamar wanda na same shi a wajen damusa annabi Ibrahim kamar yadda sauran annabawa suke yi ne ya kada ka Allah ya bauta mai shi ba an bauta ba to shi ne Allah ta'ala zai ba mu labarin a takaice Allah ta'ala ya ce alam tara ila allazi hadda ibrahim fi rabbih shin baka yi duba bane ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga wannan mutumin da hadda ibrahim fi mulki fi rabbih yayi tarayya da annabi ibrahim alaihi salam dangane da abin da ya shafi ubangijinsa me yasa ya jayayya an atahu Allahu mulka saboda da Allah ya bashi mulki na duniya in qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit to an ce wannan intin amsa sai tambaya ya tambaya annabi ibrahim me ta hujja ce za ta nuna mana cewa Allah na ta shi ne ya danganta abota mana sai annabi ibrahim ya ce mashi rabbi alladhi yuhyi wa yumiit ubangiji na shi ne wanda yake rayawa yake kashewa malaman tafsiri suka ce ai allazi ya khalaqa al-hayata wal mauta fil ajsad a gane wannan ai shine wanda yake halatta yake halittar rayuwa da mutuwa a cikin surkuna ba sai wani ba sai an zo da takobi an tare ma kai ba ko a hatta nan ma in aka barka wa man lam yamut bi sayfi ma ta bihi ko ka mutu da hadarin mota ko na gobi ko waye waye ko kuma kana kan garin kama za ka mutu to ubangiji shi ne wanda ya halitta rayuwa da mutuwa a cikin sirkuna ya ga ne Allah to shi ma sai ya ce su to ayin irin wannan ne qala ana ubi wa inni ni kuma ni ma ina iya rayawa ma'anar cikin bil afwi zan iya kiran mutumin da ya tantance a kashe shi daga gidan yari in ce la ya bai masa sai ya zanto da gani ma kamar na raya shi kenan tunda da ya tantance a kashe shi amma na ce a gane shi wa umitu kuma ina iya kashewa ta hanyar in sa a kashe mutum to da Allah tsakanin rayawa ta hanyar abuwa da rayawa ta halittar rayuwa a cikin ɗaya ne da Allah akwai bambanci sannan kuma tsakanin kashewa ta hanyar adali wanda Allah ta'ala ya sanya a cikin mutuwa da kuma kashewa ka sa a ɗauki makami a kashe mutum akwai bambanci ko babu akwai ko to amma ka san su mai kuma manya su manya idan suka yi kiyasi ba a warware masa kiyasi yana jin yadda annabi Ibrahim yake Allah yana rayawa ta hanyar halittar rayuwa yana kashewa ta hanyar halittar mutuwa to ai shi ma duk da zai yi waɗannan abubuwan tamkar ya kwaikwayi Allah ne to da annabi Ibrahim ya ga haka yace idan idan zai jayya da shi kan wannan matsala to za a fata lokaci wasu mutanen ba za su gane ta da ba sai canza tsari tsarin da zai zamto al-jawabul mutkin al-jawabul mutkin amsa wacce take daidai da sa tabiri ya yi gum zai iya cewa komai an gane ko sai tsara sai annabi ibrahim ya ce kana kana ana hujjoji kana fa inna allah ya'ti bi shamsin min al-mashriq sai annabi ibrahim ya ce to ai shi allah yana zuwa da rana daga gabas dama duk da la'ilul qudrat ta arabu yana zuwa da rana daga gabas kuma ta hudu kuma ta gama duk abin da take da ta kuma ta bayi to to kai yanzu abin da muke so fa ati biha min al maghrib kai so muke yi ka taho da rana daga yammaci daga yamma ka taho mana da taga shi ne ta Allah tana zuwa da gabar to mu ga taka yar ta Allah ta da gabar din nan kai kuma taka sai ta taho daga yamma kaga nan ma kai kamar ka kamanta ke Allah wanda yana yiwa na ai ba wai maganar ma wai wani ya kwaikwayi Allah wajen fito da rana a wani guba ranar ma idan za ta hito ba a sa hana ta hitowa ka ga ko ai ta ba Allah ba ce ko ba Allah ba ce ita duk masana kimiyya na duniya da duk na'urar da za a amfani da ita dan a sanya rana ta yi lattin sakan daya wallahi ba a ita ba iyawa zuwa haka duk abin da Allah ta'ala haka ya bari an yi dama kamar yadda ayat ta kursi ta faɗa jiya wala yuqitu la bishay'in min ilmihi illa bima sha'a in Allah ta'ala ya so ai abu sai ya bari ai amma idan ba so bai so ai ba kuma ba za a yi ba yanzu ba an je duniyar wata ba ka taba gani an je wajen rana ka taba ko da bai rikun aje ba ya shirya yanayin da ba ma za a iya ba kusa kusa da kusa da inda kake ba saboda yanayin zafin da Allah ya shirya mata ya wuce iya tunanin mai tunani wanda shi to da haka ta faru kuma wannan ana yin ne bi mashhadin minan nan a gaban jama'a da yawa an taru ana so a gawa zai kada wani ga sarkin duk duniya ga almajiri ko annabi ibrahim alaihi salatu wasalam wanda bai da mabiyin kowa a lokacin kowa bai bi shi ba bai da so da bai da kowa ga shi ya faɗi magana me ya faru daga nan fa buhitan da zai gaba sai kawai wanda ya kafirta din nan shi na marudu sai ya rikirkice gaba daya ba amsa to ai fa an ce daga nan ne kaga an ce idan kaga ana fada to abin fada ya kare ko to sai ce kawai wannan a nemo ka kawai a kone shi bai da amsa bai da amfani tunda an jarraba da amsar abin da ya samu baran da ake babu gidan da zai gaba wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah ta'ala baya shirin da mutane wanda zai azalin zuwa ga makasudi wanda yake na gaskiya sai mutumin da ya tawazu ga Allah sai Allah ta'ala sai ya shirya da shi zuwa gaskiya ko yanzu ko da muƙabala ce za a yi muƙabala idan aka ce za a yi ta idan dai kowa ya zo da niyya mai kyau wajen tabbatar da gaskiya irin yadda malamai san magabata su yi don malamai sun yi muƙabala da junansu wajen tabbatar da gaskiya saboda su ba san zuciya ba ne kana da wata fahimta ina da wata fahimta sai mu zo ka zubo hujjojin ka yanzu mona a duba kuma kowa zai duba na tsanaki na tsakani da Allah idan aka gaskiya tana bangaren ta zan karbe ta da hannu biyu in ta bangare na take za ka karbe ta da hannu biyu to in aka zo irin wannan sai ga Allah ya dakatar da mutanen an yi abin lafiya amma irin muƙabala ta wannan zamanin kai tana da haɗari in dai muƙabala ne sai dai in ake jizziya ko ya ake cewa ka ba wata magana ba a gamsu ba sai kuma ka ce daidai ne to sai a zo a zaunar da kai ka faɗi yadda aka yi ta zama daidai wannan ma mutane su daina ce mata mukabala dan ba mukabala ba sai a ce za a kirta mutum domin ya faɗi yadda aka yi wannan abin ya zama daidai in ya ce ƙara sai shi a shar'anta an ga abin haka ne ya yi daidai ya yi firi shi kenan sai a ce to ba shi da wata matsala in ya fita magana ne ba da ba da yadda yi mai kyau a ce ya gyara in kuma an ga shi yadda zai gyara kai shi ya gaba sai ta to ya duba ya janye kuma ya duba to wannan ba a kira shi da mu'amala ya da mula wanda ake cewa mu'amala kawai wannan cintiya ce ko kuma a ce cintiya za a tarke mutum dan ya kare kansa irin ko yadda annabi Ibrahim ya yi da wannan zamanin da shi ne mu'amala ya faɗa ya faɗa ya faɗa ya faɗa karshen sai aka sai wa aku ne da Allah jama'a namaru Allah ya ce to Allah baya shirar da mutane azzalimai wanda yake da kangara idan ya zo Allah ba zai sa ya gane gaskiya ba wannan abin da ya zo karewa kai shi kawai zai koma Allah ta'ala ya kiyaye to sai kuma yadda Allah ya kawo wannan zina kafaru awliya wa mutaqun ga misalin sa to Allah waliyul ladina amanu shi ma ga misalin shi a nan gwamnati wannan yana da cikin babin balaga na ana ce mishi lafkul wa nashrun mushawwish an gane ko mutum dai in ji ka san ilimin balaga ka gane abin da aka lafkul wa nashrun mushawwish wannan shi ne an faɗi abubuwa tun da kan Allah wali allazina amanu da wallazina kafaru awliya'uhum dagu to misalin sani yana ake bada an ba da misalin wanda wallazina kafaru awliya'uhum dagu ka karshe bai yi nasara to ga misalin Allah wali da suna amuru shi kuma za a bada misalai guda biyu kila idan muna da damar karanta su a yau na'am
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها
na'am قال أنا يحيي الله ها- قال أني يحيي هذه الله بعد موتها na'am فأماته الله مئة عام ثم بعثه na'am
قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم na'am قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه na'am وانظر إلى حميرك ثم نبتوها لحما نعم فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الله أكبر الله تعالى يكسوها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى ثمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العباد كيف ننشدها ثم نكسوها لهما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير wannan shi kuma wata kissa ce mai ban mamaki kuma akwai izina da yawa a cikinta wani bawan Allah ne shi ne Uzayu ake ce masa Uzayu kuma malami ne cikin malaman bani Isra'il kuma ya haddasa at-taura haddasa at-taura abu ne mai wahala domin at-taura din tana da sura dubu ne dubu daya kuma kowace sura tana da aya dubu daya kaga ayoyi miliyan ɗaya kenan ko ya haddasa ta duka annabi Uzayr wasu na cewa annabi wasu na cewa ba annabi to shi ne Allah zai bada kissarsa da abin da ya faru gare shi na ban mamaki aw kallazi marra ala qaryati ko kuma a kamar wannan wanda ya zo wucewa a wajen wani gari wannan gari din malamai sun ce shine baitul maqdis ko kuma ariha lokacin da ya zo wucewa ta wannan gari wa hiya kawiyatun ala urushiha wannan gari yana mai faduwa akan wato rihin saman garin ba ana ne Allah ya halakar da garin ba a wannan sarkin bukta nasar shine zai samu kudus da ahlul kitabi wanda ke kan addinin gaskiya a wannan lokaci ya yaƙe su ya fata fata da su ya rufe garin gaba ɗaya kuma gari ne babba to shi wannan uzairun ya hau kan zatinsa ya hau guzurin bawis a cikin sakarsa da kuma nono wasu suka ce a matsatsan lemu shi ne abin sansa ya taho ya zo wucewa ta wannan garin ga garin nan a rubuta gaba ɗaya sai dan matsa can gehe guda sai ya samu wata bishiya sai ya dan ya da zango a gurin sai ke kallon wannan garin yadda yake da da kasuwanci da al'umma da hada-hada yanzu ba kowa da garin ya rubuce gaba daya ƙara sai ke cewa annabi bi hadhihi Allah ba'da mawtiha wai ta yaya Allah zai raya wannan garin bayan mutuwar garin na haka yadda na san garin nan da da kasuwanci da al'umma da hada-hada iri ta yaya Allah zai iya rayawa amma ba yana ne wai bai ta bane a'a yana yana ganin girman ikon Allah ne yasa ya faɗa haka to ai fa sai Allah ya ce ya gwada mai fa amatahu Allah lokacin yana ɗan shekara arba'in a duniya gashi ko ina baki ne fa amatahu Allah sai Allah ta'ala ya kashe shi ya ɗauki rayuwarsa mi'ata ami har tsawon shekara ɗari a gefen wannan bishiya yana kan ya kwanta bacci sai Allah ta'ala ya saka ransa a tsawon shekara ɗaya summa ba'athahu sannan sai Allah ta'ala ya tada shi lokacin da Allah ya tada shi wani iko na Allah shi zakin nasa ya riga ya mutu ya ya zaganye naman ya zama ƙasa ƙasusuwan ma duk sun zube ƙasa kuma Allah ya hana wani ya zo ya ɗebi ƙasusuwan suna nan ga su suna ta ƙyanƙyani bangaren zaki kenan wanda ya hau bangaren kuma ɓaure da ya nemo shi kuma ɓauren yana nan ba abin da ya same shi bai yi kawai ba yana nan kamar yau ya tsoko shi bangaren wannan nono ko matsatsan lemu shi ma yana nan bai kansa ba kaga ai zaki shi ya fitar da ta yanzu da bai mutu ba amma tunda aya ake so shi ya mutu nono kuwa ji inda ya kwana ya wuni in dai ba an sa da wata dabara ba ai ba zai shawo ko ban tsala har shekara ɗari amma yana nufin canza to shi kuma cikin wannan tsawon shekara ɗarin Allah ta'ala ya ƙara raya wancan garin ya koma ta Makka ko ba wanda ya shi a yin da yake dan biki shi bai cika ta ba Allah ya hana kowa ya karsa a gurin wani abin ban mamaki shi ma na gamu da su ba ko kala sai Allah ta'ala ya ce mashi kam labista wai wani gwargwado ne ka zauna a wannan gurin ne kala labisti yawman aw ba'd yawm sai ta ina ganin na zauna ne kamar yini daya ko ma tashin wuri haka duk da kazana san ta yanzu daki ne kawai kala sai Allah ya ce mashi bal labista bi aka hada a'a ka zauna a nan gurin shekara ɗari manzur ko ila ta'amika yi duba zuwa ga abincinka shine wannan bauran wata rajika da abincin ka shine nono din nan ko ma tsan lemu lam yata sanna bi tarba nan ma isara muke maka cewa mu ke yin abu ba abu ke yin kansa ba lam yata sanna sannan wanzur ila imarika yi duba zuwa ga zakinka yana duba sai ga jadijiya da kirkin da ya daure amma kuma sai ka zuwa a kasa ga sunan farare kan shi ne wanzun ilahi malika yi duba zuwa da karshen ka yadda muka mai da shi amma shi kuma wannan abincin naka babban canza shi ba wani nan alak ayar ayatan dinna mun yi haka ne domin mu sanya ka ta zama aya ga mutane domin za mu ji cewa ya koma garin nasu za ku ji abin da ya faru da ya koma wanzur ina isa yi duba zuwa ga kasusuwa na wannan zaki kai fa shuruha yadda za mu rika kaddago su kawai sai ya cewa ga ga ga wato kashin kauri sai ya dago haka ga wancan kashin ya shi ma na na ɗaya kaurin ya dago ga na baya da haka suka dinga daddaga sai ga kwarangwallin zafi a tsaye a gabansa shi ne Allah ya ce wa zuri ila izari kai kullu shuruha ko kuma kai kullu shuruha yadda za mu rika ainihin wawwato su rika yi wa sama an gane ko ko kuma za mu rika hukkuta su summa nafsuha lahama sannan kuma sai mu tufatar da su nama shi kuma wannan nama kaga ba da da bane dan wannan yaro makasa a gaban shi kawai sai yake gani kawai ga nama yana ta kasancewa a cikin tsakanin wasu zuwa sai ga ya gama haduwa tsaf yayi irin nahi yayi irin wannan kukan da zaki ke yi yayi ƙara yayi kuma kuka yayi kuka a gabansa wato malaman tafsir suka ce wannan hikima ce a nan gurin ai wancan garin rayuwarsa ai a hankali ne mutane suna zuwa ko mutum biyu uku su dawo haka haka ya rayu shi ko zai ai bai da haka sai dai ya riga ya koma to bari a gwada mai bayan ganin wannan ikon Allah tunda shi ba a gaban shi ake nan bari a gwada mai wani ikon wanda ya yi wancan mamai wanda yanzu a gaban sa za a yi mai halitta ya shakka kawai yasa Allah ya yi haka ثم نسوها لهما فلما تبين له yayin da al'amari ya bayyana gare shi ya ga abu karara قال سيدي أعلم أن الله على كل شيء قدير يا لا تفسر الله لا تفسر من أيام من أما يقال أعلم أن الله على كل شيء قدير فيذكر الناس سوى الله ميبيكوني أقول قومي ما لم يكن أي أعلم علم مشاهدة na sani irin sani na gani da ido irin wannan sani tun da ga zahiri yadda Allah ke al'amuran a wata a wata kira'a kuma qala sai Allah ya ce mashi ilam anna Allah ala kulli shay'in qadir ka sani cewa Allah wanda yake ne a bisa dukkan komai duk abin da Allah da yake mai so yi shi bane ba kuma shi Allah ba ka yi kiyasi akwai wasu Allah suka tsaka wasu mu'mine masu imani akan sun sun karbi musulunci suka sanya su a wani daki ba abinci ba abin sha an ce sai sai da suka yi watanni ba su buɗa ba ma suna buɗa sai suka iske su yadda suke ba abin da ya same su ana nan bayan tsawon zamani wasu sai kara musulunta su kuma da aka ɗauko su aka sanya su bayan kwana uku sai da aka yi waye kawai ana buɗa su aka iske suna tafa da biyu kun san dalilin wannan Allah ba ka yi mai abu kai bi daya ya fi ƙarfin haka Rakin badar ba an je da manzan Allah ba kafirai sun sha wahala rajin rajin wuri nan kuma musulmai suka sha wahala nan kuma tare da wa'azi ne da manzo Allah ba ma'azi so da haka shi Allah ta'ala bai yin abu kai shi daya yana abu ya rika jarraba ta ta kace abu in ya baka nasara kan wani abu wani gurin kuma sai ya baka nasara ya ga ya za ka yi za a guje ne ne ka nuna cewa yanzu bai goyi bayan ka ba ka watsar da addinin ko ya za ka yi yasa Allah ta'ala yake cewa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas wa'adan kwanaki da kake gani muna tuttuya su ne tsakanin mutane in ma subur wa in ma shahada in tsakanin wajen musulmai ne ko dai su samu nasara wani lokaci ko kuma su yi shahada dan duk babu shari'a in kuma kafiran ne ko da wani lokaci a yi kaza masa da su ko kuma wani lokaci a dan ara masa rana Allah ta'ala ya sa mu dace yana sa innaka a wa qala a'lam na sani irin sani na gani da ido cewa annallaha ala kulli shay'in qadir cewa Allah ta'ala yana da iko akan komai to akan sai mu ga kila in za ta shiga وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى na'am قال أولم تؤمن na'am قال بلى ولكن ليطمئن قلبي na'am قال فخذ أربعة من الطير فاطرحن إليك ثم اجعل على كل جبل mm
ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا mm ثم ادعهن يأتينك سعيا mm واعلم أن الله عزيز حكيم الله أكبر الله تعالى يتسويد قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فانظرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم yanayin da za ta shiga cikin wannan karatu ba domin tana ɗauke da bayanai wanda muhawara wato ta gudana tsakanin annabi Ibrahim alaihi salam mai kujera ta biyu a fadar Allah da kafir annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda za ta faɗa shine annabi Ibrahim alaihi salam za mu ji muhawara da dalam da ya wajen ubangiji ya nuna ne yadda yake raya da shi ma za mu ji abin da ya faru annabi Ibrahim kuma shine wanda duk cikin annabawa babu mai kama da manzon Allah da ya shi haka ba yake ce da naje na gashi a wannan Ibrahim wato ashbahu nasi bihi sahibuhu yace wanda ya fi kowa kama da shi annabi Ibrahim shine wannan sahibin namu yana da shi manzo Allah ya fi kowa kama da annabi Ibrahim alaihi salam dama jikan sa ne shi kuma kakansa ne alaihi salam kuma shi annabi Ibrahim shine wanda Allah ya bai wata baiwa duka addinan duniya da na bata da na shari'a na musulunci ba ka da masu wani addinin da ba sa zinzina masa shi ya ta Allah ne so da yake wanda an zai lisani sirrin fil akhir sai Allah ya yi wannan kowanne har mushrikai zuwa suke za su ci ba masu zaki annabi Ibrahim a cikin masu addinin duniya to Allah ta'ala ka taimake mu da kuma tabbatar da mu ala siratal mustaqim kuma kamar yadda na faɗa ne an so sun yana a gode muna neman gudunmawar jama'a wajen shirya al'amuran da ya shafi rufe tafsir da abubuwan da ta shafi wannan ga siyamu alhaji hadi shiru da malam shiru da nan shugaban majalisar arabab ko ba za baki ma na gani amma ni karka ba ni idan ka bar to ba ka ba wani ba amma dai waɗannan shi alhaji hadi shiru da kuma mazabaki malam hadi ko shugaban majalisar arabab malam shiru da wanda ya gani ko malam nura mai dawa to ba da ko kuma su kaddama a nan ba ne abu ne mai kyau muna fatan a motsa sosai kowa ya tafi gida ko zuwa gobe ne a yau dunkuli sosai ko kuma a tsohara tsohon kayayyakin abubuwan da ke bata ake bukata Allah ta ala ta wadafi masu kawo kayayyakin ku da baki muna muna addu'a Allah ya saka musu ranar duka kuma masu hidima kan tafsirin nan da wanda suke ɗaukar shi suke yaɗawa suke hidindimu domin Allah muna roƙon yadda suka dafa su ba Allah ya dafa musu a rayuwarsu gaba da na'am to wata mata an ce sai ko da fetur tana bukata da addu'a a sa Allah ta'ala ya saka mata arziki sannan kuma wannan sanarwa har da mata cikin gida su cigaba da aiko kayayyakin su wajen rihe wannan tafsiri tun da yau sauran kwana shida ko Allah ta'ala ya saka mata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin والحمد لله رب العالمين السلام عليكم